إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الخطبتنا اليوم تتكلم فيما تخرج منه الزكاة وما لا تجب منه هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض أم هناك أنواع مخصوصة نص الشارع عليها لا تجب في غيرها وقد اختلف الفقهاء في ذلك ألف فقال أبو حنيفة رحمه الله تجب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض لا فرق بين القدورات وغيرها بشرط أن يقصد بزراعته الاستئمال الأرض بخلاف ما يخرج منها أفول من كل ما لا يصلح قوتا للناس واستدل على قوله هذا بأموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء الأشر فهو آم يتناول جميع ما يزرعه الإنسان رغبة في الانتفاع به انتفاع به باو وذهب مالك رحمه الله إلى وجوب الزكاة في كل ما يبس ويبقى مدة طويلة من غير أن يصيبه الفساد سواء كان مقتة كالقمه والشعير أم غير مقتات كالقرطوم وهو نوع من القدورات يستخرج من الزيت ويتخذ منه الناس إداما يأكلون به الخبز والسمسم نبات يستخرج من بذوره الزيتون المستعمل في حدير الأطعمة إذا ما قام بزراعته مسلم بقصد استهلال الأرض ولا زكاة عنده في الخضرات والفواكه كالتين والرمان والتفاح جاء وذهب الشافعي إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض بشرط أن يكون مما يقتات ويدكر ويستنبته الأدمي كالقمح والشعير ولا زكاة في القدرة دال وذهب أحمد إمام أحمد إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض من الهبوب والثمار مما يبس ويبقى ويكال ويستنبته ويستنبته الأدمي في أراضهم سواء أكان قوتا كالهند أم كان من القطيات أو كان من القطنيات أي تخرج في آه تخرج في البي آه في البيوت تخزن في البيوت ولا زكاة عنده في سائر الفواكه والخضرات هذا وقال الحسن البصري وإمام الثوري والشعبي لا تجب الزكاة إلا في القمح والشعير والزبيب والذرة والتمر لما أخرجه ابن ماجه والدار القطني عن عمرو بن شعيب قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الهند والشعير والتمر والزبيب وزاد ابن ماجه والذرة وهذه الأقوال أئمة المذاهب فيما اختلف في فيها اختلافات ومنازعات خصوصا الحسن البصري والثوري والشعبي ولكن عباد الله فانظروا مقالة الله تعالى يا والذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون من سورة بقرة وقوله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابها كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين من سورة الأنعام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka bayan Allah hudubar mu ta yau tana magana ne akan abin da ake cire masa zakka da kuma abin da ba a cire masa zakka shin zakka yana wajaba ne cikin dukkan abin da ya fito daga ƙasa ko kuma akwai wasu abubuwa wadda shari'a ta keɓance cewa bai halatta a cire zakka a ciki ba wannan magana ce wadda an samu saɓanin malamai na fikihu a ciki mu ɗauki na farko wanda za mu fara kawo maganarsa shine imamu abu hanifa allah ya masa rahama imamu abu hanifa a game da wannan kalma na zakka da iya cirewa akwai abin da za a cire akwai abin da ba za a cire ba yace eh yace zakka tana wajaba cikin dukkan abin da ƙasa take tsirarwa shi a wajen sai ce babu wani bambanci tsakanin kore da wanda ba kore ba ma'ana ɗanye ko wanda yake ya nuna ya ce amma da sharaɗin cewa ɗan adam ne wato an nufaci shuka shi ne aka shuka shi don amore shi akan shuka shi don amora ya ce to wannan akwai zaka a ciki saɓanin abin da yake fitowa wadda haka albarkar ƙasa an yi ruwa sai tsoro ko a wasu gurare yake cewa kuma daga cikin dukkanin wani abu wato irin abin da mutane ba su rike shi a matsayin abinci ba amma duk abin da ya zama mutane suna da ƙasa don amfana to ya ce lallai wannan akwai zakka a ciki ya kafa dalilinsa da faɗin manzo sallallahu alaihi da yake cewa cikin duk abin da sama ta shayar to da a cire ɗaya bisa goma a cire zakka ma abin da mutum ya samu ya noma zai cire ɗaya bisa goma ya ce kaga wannan kwa da magana da manzo Allah ya faɗa ya ce shi ta haɗa komai duk wani abu da ɗan adam zai tsayi akan shuka shi don kwaɗayin ya amfana ya ce in dai ɗan adam zai shuka don kwaɗayin ya amfana ba haka ya tsoro saura ba abu ne wanda ɗan adam ya shuka shi don ya amfana ya zama abinci ko bai zama abinci ba in ji imamu ahmad ya ce za a cire mazaka in maka kula da wannan manzala ce duk abin da me da ruwan sama ya shayar maka da ka cire ɗaya bisa goma ya ce duk wani abu da ya tsiro da gaban ƙasa inda ɗan adam ne ya shuka don ya amfana ce akwai zakka babu wani bambanci shi a gurinsa a ce abin nan kore ne ko kuma a ba kore ba ne yana riba ko ba riba shi in dai dan adam zai shuka dan ya amfana ce akwai zaka an maka kula da wannan magana na biyun su shine imamu malik shi ma maganarsa da gaske Allah ya masa rahama yace zakka tana wajaba cikin dukkan abin da yake bushewa ya kuma tsawon lokaci mai tsawo ba tare da ya lalace ba in ka shuka amfani wannan amfanin zai iya bushewa kuma zai ɗau lokaci ba tare da ya lalace ba in ji imam malik ya ce zakaya waje ba a ciki ya ce daidai ne yana daga dangin abinci ne irin su alkama da sha'iri da makamantansu wadda ɗan adam ke rikarsa a matsayin abinci ko kuma ma wani wadda ba su ba irin su abin da ake ce musu ƙirɗin shi ma wani nau'i ne na abubuwan abinci wanda ake samun mai a ciki sannan kuma mutane sukan yi amfani da mayu wajen yin masa ko wajen yin kosai ko wajen yin wani abu kaga kenan idan muka ɗauki wannan abin kaga ya hada da irin abin da ya shafi mai ya shafi gyada ai ana man gyada da ita ko ayi kosai ayi masa ayi biredi riɗi ai ana yin mai a cikinsa a yi masa a yi ƙosai a yi biredi saboda haka duk a wannan a mazhaba ta imam malik din ma akwai zakasa kuma idan muka kalli gyada ba a je ta ɗau lokaci ba ta lalace ba riɗi ba duk ana ajiye su ɗau lokaci ba su lalace ba kuma gashi a cikinsu ana samun mayi idan ka ce wai sai mutum ya matsa mayin da kansa to duk abin da ake noma mu muke sarrafa shi sarrafa mana ake yi sa alkama nan ba ma sarrafa ta in banda daga banan da aka samu aje a nika ta a tanka da ifla a italiya da dubuta ake da su amma kuma dutun a wancan lokacin ana cire zakarsu a musulunci ba an ce sai da ka iya aikinsa ba saboda ka makula babu wani dalili da mutum da ce maka babu zakari ta yaya ko ya ce maka gyada babu zaka ta yaya kawai dan ana samu a ciki to ga mazhaba ta Imam Malik din yayi magana akan abin da nau'in ciyawan da ake samun mai a ciki kuma dan adam yana amfani da shi wajen yin kosai ko masa ko biredi sanan da wani nau'i na simsim wanda shi ma wani tsire ne wadda ake samun mai shi ma a ciki ana amfani da shi wajen cin abinci shine wanda da aka samu irin daga akwai wasu irin su habba din nan da sauransu wani dai abu dai dangi na mai ko da mansa ko da ka tatse ko ba da ka iya tatsaya ba in dai ka noma shi ka mora to in ya kai ni samun zakka dole sai ka cire masa zakka yace matukar dan adam ya tsaye musulmi ya tsayi don ya amfana da shi ya shuka a ban kasa sai ce amma kuma akwai abubuwan da shi a gurinsa babu zakka cikin korayen abubuwa waɗanda suke riɓewa ababe na kayan marmari irin su ɗanyen timatir matukar mutum bayan ka ya busar da shi ba a wajen imam malik inda ya ɗanyensa dai ga masiyar ba zakka kaga zai riɓe zai lalace irin su me irin su kabewa irin su kankana a mazhaba na imam malik annan babu zakka a cikinsu ya buga ya ce da kuma mai irin su misalin ɓaure da bishiyar rumani da apple duk a wajen imam malik wa'annan su basu da zakka saboda ababe ne wadda suna iya riɓewa amma duk abin da ba sa riɓewa kuma ɗan adam yana amfana da shi da mai a ciki ko babu mai ya ce za a mi za a cire zakka na uku imamu shafi'i imamu shafi'i ya ce wajibi ne a cire zaka cikin duk abin da ƙasa ta tsirar amma da sharaɗin ya kasance ɗan adam yana riƙonsa don abinci da kuma ana iya taskake abin a gida a matsayin arziki wadda ɗan adam yake shuka shi ya tsiro ya amfana kamar alkama da sha'iri sai ce amma babu zakka cikin korayen abubuwa kenan shi ma maganarsa irin ta imamu malik sai mu je na uku na hurko na uku imamu ahmad imamu ahmad shi ma ya tafi cewa wajibi ne a bada zakka cikin dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsirar daga ƙasa na ƙwayar abubuwa da 'ya'yan itatuwa cikin abin da yana iya bushewa ya ɗau lokaci ana morarsa kuma ɗan adam yakan shuka shi a ƙasarsu don ya mora to duk abin da ya zamanto ƙwaya ne ko 'ya'yan itatuwa ne kuma za a iya shanya shi ya ɗau lokaci bai lalace ba ɗan adam ke shukawa ya amfana in ji imamu ahmad ya ce to akwai zakka wajibi ne a ciki ya ce kuma wannan abin daidai ne wannan abin ya kasance abinci ne na dogaro da shi irinsa alkama ko kuma wani wanda ba ba su ba matukar ana taske wannan abincin wanda ba abinci ba ne amma ana iya ajiye shi a kuma more shi a matsayin arziki a saka a gida ko da ba shi ne abincin ba shi ma in ji imamu ahmad a mazhabu sai ce wajibi ne a cire mazakka sai irin abubuwan da ke nan mai ba za a ce ba sai ce amma babu zakka a wajensa cikin dukkan wani sauran kayan marmari da korayen abubuwa waɗanda suke riba amma su ma irin waɗanda ake kauɗa su a busar da su to in sun kai na sabon zakka busar sai da a cire mu zakka shi ma ji imamu ahmad sannan sai na hudu Uh, imamu hassan al-basri da imamu sauri da sha'adi su ma'ana dukkaninsu masu cin gashin kansu ne a mazhabobi su maganganunsu gaba ɗaya suka dunkule suka ce zakka ba ta ba sai cikin abin da ya shafi alkama ko ya shafi sha'ir ko zabibi ko masara da dawa da gero ko dibino su kuma sun kafa hujja ne da hadisin ibn maja wadda darar kutun ya fitar hadisin amur dan sha'aib yake cewa lallai sani dai manzo Allah sallam ya sunnanta zakka ne cikin alkama da sha'ir da dibino da zabibi ibn maja ya kara ya ce da kuma masara ko gero ko dawa to waɗannan maganganu na shugabannin a mazhabobi da muka ji tare da saɓaninsu lallai akwai tattaunawa da dama a ciki musamman idan muka kalli maganganu irin da su hassan albasari irin su imamu sauri da sha'abi sai dai bayan allah mu yi duba mu gani cikin dukkanin abin da allah maɗaukakin sarki kuma ya ce dinnan mun ji maganganunsu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza tun an samu na za a dama akan koma a game allah ya ce to Allah kuma abin da ya faɗa ya ce ya ku waɗanda kuka imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku daɗaɗan abubuwan da muka azurta ku wadda kuka aikata kuka samu daga cikin abin da muka tsirar muku daga ƙasa in ka shuka abu ya tsiro a ƙasa don ka mori Allah ya ce ka cire masa zakka ya ce kada ku haɗa mummuna cikin abin da kuke ciyarwa iyalanku da shi ko abin da kuke ciwa kawunan ku kar ku zo ku cinye abin da akwai haƙƙin da ba naku ba na Allah na zakka da naku ba bayan Allah ku hana ku cinye ta in kun yi haka kun haɗa mummuna cikin abin da kuke ciyar saboda haka kun ga anan kawai Allah ma umuman ya kira kawai duk abin da aka shuka ya tsarar mana daga ban ƙasa mu cire zakka sannan kuma Allah madaukakin sarki a suratul baqara kenan sannan a cikin suratul an'ami Allah yayi magana yake ce shine wanda ya tsirar mana da gonaki akwai masu rassa akwai marasa rassa akwai dibino akwai shuke-shuke wanda abincinsu ɗanɗanansu ya saba da juna ga sunan daban-daban inji Allah madaukakin sarki yesu a jimlatance sai ya ce akwai zaitun akwai ruman wadda su ma wadda suke da kama da juna a nau'ikan abincin akwai wadda ma ba sa kama da juna sai Allah ce ku ci daga 'ya'yan itatuwan idan sun yi sannan ku ba da haƙƙin su ranar da kuke kawo amfanin gida ranar da kake kawo amfanin gida a ranar ka cire haƙƙin Allah ka bayar kaga anan Allah kawai ya kira kawai a cire amfani bai magana mai mayi marar mayi kore marar kore mai riba ko marar riba ba wancan raba-raba ne malamai suka yi maganganu a amma duk cikinsu kuma idan muka yi la'akari da maganganunsu sun yi ittifaki akan dukkan abin da ɗan adam zai shuka shi don ya mora sawa'un zai bushe ba zai inda zai bushe zai ɗau lokaci abinci ne ko ba abinci ba ne inda ɗan adam na morarsa suka ce za a cire mazarka da haka mu kula sosai babu dalilin da aka ce wai riɗi ba ramar zakka ba babu dalilin da aka ce gyaɗa ba za a mata zakka ba babu dalilin da zaka ce kalwa ba za mata zakka matukar mutum yana da ɗoruwayin ya zazzago sun kai ni sabon zakka ba dalilin da zaka ce waken suya babu zakka akwai abin da ya fi shi ma daɗewa kuma kusan yanzu idan muka kalla ma da zamani ya zagayo kusan waken suya ma ya mace ya fi kusan abincin ma ya fi kowanne yawa komai sai ka same shi a kunu ka samu waken suya in ka koma tuwon ma ka same shi gashi nan ga awara nan kusan wasu ma shine kusan abincin ma mafi yawa da aka shiga wani ne to saboda haka lallai dole ne akwai zakari di kuma wanda ya ce maka babu zakari di to ka nasu irin waɗannan na maganganun malamai da suka ware suka ce babu zakari di a ciki ko ya ce maka babu zakar gyaɗa saboda da mayi ko saboda wani abu a yanayin da muke ciki wanda mutane yanzu rowa ta musu yawa zakkar ma yanzu ta rowa ake ta san kai daga dangi sai dangi ba a iya fita da ita wajen da ba dangi ba ko da sun fi dangin bukatuwa amma wai a lokacin ne kuma da mutane mutum zai iya noma ashirin don tsabara girowa a dangin ma sai sayar du sai ya ɗauki kudin ya ba mu wancan dubu biyu wancan dubu uku wancan kaza kuma ba zakka ba ce wai kuma a wannan lokacin da muke tare da waɗannan wai hada ka karanto mutane ka ce kaza babu zakka kaza babu zakka kai ne yancin mun ɗauki magana ma imamu abu halifa ma hatta duk korayen ma a cire musu zakka kuma illar rashin zakka ɗazu malam naji yana da sai mai yawa ya fafuɗo wasu maganganu a ciki idan wata rana kuɗi ba ta kama za mu yi magana akai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ku cire a ranar da kuke kawo amfanin gida sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku yi albazaranci ku sani lalle Allah maɗaukakin sarki baya son mutane masu albazaranci shine ka noma abin ka ibada zakka ko wajen bada zakka ka yi wani abin da ba daidai ba wannan shine karshen kudin mu kyau Allah ka ɗaga musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirce da kafirai ka girgiza ƙasa ƙarƙashin yau da nasara a tahi zuwa ga sallah da sabu a daidaita